كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo su tabbata ga Allah tabaraka ta'ala godiya ta tabbata gare shi wanda ba ta da iyaka muna yi wa Allah godiya da ya girmama musulunci da aiko mana babban manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna yi wa Allah godiya da ya girmama musulmi da ya umarce su da gina masallatai inda za su je su yi ta bauta su kula da imanin su da su kuma ya umarni ya ce a raya masallaci ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma ina sanar da ku cewa lallai masallatai na Allah ne kada ku kira wani tare da Allah a ciki ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shi umarni da gina masallaci yayi umarni a raya masallaci annabi ya isar da sakon Allah kuma annabi yayi nasiha annabi yayi jihadi har sai da Allah ya dauki ransa bayan Allah ku ji tsoron Allah ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah da yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a Allah tabaraka wata'ala yana cewa ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi ku sani cewa aikin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a rayuwarsa tun da ya zo Madina shine aikin gina masallaci da Allah ya aiko manzon Allah abin da ya fara yi da ya shigo Madina shine masallaci ya fara gina kenan musulmi ya kamata ku sani idan kuka yanka anguwa abin da ya kamata ku fara yi da ku da gwamnatocinku shine samun wurin masallaci da makaranta a gina masallaci shine yake jawo al'umma su zauna a anguwa masallaci a anguwa yana kawo security masallaci a anguwa yana kawo albarka ko don kiran sallan da ake yi kadai da ƙur'anin da ake karantawa kadai da wazukan da ake kada ya ishi albarka a wurin sannan masallaci samuwarsa anguwa yana koran shaidanu shaidanu na mutane da shaidanu na aljanu duk inda mutumin banza yake baya so ya rabu kusa da masallaci kaga ashe security ne samar da masallatai a cikin tsakiyar mutane da haka abin da ya fi kamata musulmi su fara yi ba alfaharin gina tafka tafkan gidaje ba alhali ba a tanadi wurin da mutane za su yi sallah ba ko kuma makarantun da za su kai yayansu ba da haka sai annabi ya buga mana misali abin da ya fara yi da ya je madina sai ce masallaci zai gina makka ko da ya zo daman aitin kafin a haife shi ma akwai masallacin makka masjidul haram da haka ku kula da wannan hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ku taimaki masallatai kuma ku gina masallatanku akan tsoron Allah la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqan taquma fi lokacin da annabi ya hijira ya tafi Madina inda ya fara tsayawa shine masallacin Quba ai an san masallacin Quba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala a gidansa daga Madina ya je masallacin Quba ya sallah raka'a biyu za a bashi ladan umra to wannan masallaci kafin annabi ya karisa garin Madina kuma ya tsaya sai da ya kwana hudu a garin Madina a garin Quba shine Allah ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi sannan kuma ya koyan uwana ku sani masallaci shine yafi ko ina daraja a duniya afdalu biqa'il ardi yanzu a gurin nan gabaki ɗaya inda yafi ko ina matsayi a wajen Allah a wajen Allah a wajen Allah shine masallaci da haka duk inda ake sallah wannan shine fi ko ina daraja a wajen Allah saboda me saboda nan ne ake wa Allah bauta kuma shine ɗakin Allah akwai ɗakin ɗan adam da ya fi na Allah akwai wani gidan wani attajiri da gidansa ya fi gidan Allah babu don haka almasajidu afdalu biqa'il ard masallatai su ne mafiya falala a wurare na ainihin wato zama ba inda ya kai masallaci daraja sannan ku sani cewa babban masallaci a duniya gaba daya wanda ya fi kowanne shine masallacin makka masallacin haramin makka inda kaba yake shine babban masallaci duk wani masallaci da ka sani to ya biyo bayan na makka sannan sai na madina sannan sai masallacin al'aqsa a wata riwayar malamai sun bambanta tsakanin ainihin wato waɗannan masallatai kamar yadda za mu zo mai bayani insha Allah ta'ala a wajen imam abu hanifa da imam shafi'i haka yake gani amma shi imam malik ya ce masallacin annabi na madina ya mafi na makka in ji imam malik ya ce na farko masallacin madina saboda anan annabi ya rayu anan ya shahara anan ya watsa da awarsa da karantarwarsa sannan kuma sai na makka sannan sai masjidul aqsa in ji imamu malik allah ya masa rahama masallatai gidaje ne na ibada masallaci wurin zikiri ne na karatu da zikiri da ambaton allah masallaci wuri ne na kankan da kai masallaci wajen tasbihi ne masallaci wuri ne na nema a wajen allah masallaci wuri ne na shuka alheri masallaci wurin sallah ne masallaci wurin tahajjud ne masallaci wuri ne na karanta alkur'ani da haddace alkur'ani masallaci wuri ne na tafsirin alkur'ani da sauran abubuwa masu muhimmanci riwaya ta zo daga abdullahi dan abbas imamu dabrani ya ruwaito ibnu abbas yana ce almasajidu buyutullahi fil ard lalle ku sani masallatai su ne dakunan allah masallaci shine dakin allah a bayan ƙasa tudhi'u li ahli samai kama tudhi'u nujuma as-sama'i li ahli al-ard suna haskaka ainihin wato suna haskakawa mutanen sama halittun sama ma'ana mala'iku suna gane wuri mai albarka daga sama in sun leko sai su ga haske ko da ba wuta a masallacin haske yake yi yan sama sai su ga haske sai ce to ga wuraren Allah ne a bayan ƙasa haka kuma suna haskakawa kamar yadda taurari suke haskaka muku sama yanzu idan za ka yi tafiya ba kana hango tauraro ba to haka daga sama mala'iku suke hango masallatai kamar taurari a ƙasa yanzu musulmi bai kamata ku kishin gina masallatai ba yanzu musulmi ba za ku kishin yawaita ɗakunan Allah ba ku ta alfaharin gina gidaje ku ta yanka filaye unguwanni masu tsada amma ba wani masallacin arziki ba masallacin kirki wai yanzu har ci gaba ta kai ga mutane wai wasu ma wai gani suke wai ba za su yi masallaci a unguwa ba wai kada a dame su da kiran sallah akwai wuraren da yin saboda lalacewa wallahi ba sa bari a masallacin akwai wanda ya bugo mun waya ke gaya ya ce wata unguwarsu ya ce an dade ana tafka rikici da wasu masu kuɗi a unguwar sun ce wallahi su bala a musu masallaci a unguwarsu ba a zo ana damun su da kiran sallah ana damun su ustazi suna ta wani wa'azi suna karatu suka ce su ba ra'ayi musu ba wai wannan dan musulmi ne hasararre wanda ya yi asara wai ya je kotu wai dan me za a yi mai masallaci wai a yi disturbing ɗinsa amma ana kiran ana kiran makaɗi da mawaƙi yan disco da yan piano da yan da yan DJ da yan tsiya su kwana suna kiɗa su ana mutane bacci ba uban da yake musu magana amma wai ana gaba da masallaci wai saboda ana kiran sallah in banda kai banza ne kai ba in ba kira sallah ba me za a yi ka gaya min in al'umma ba ta kiran sallah me za ta yi wace al'umma ce wannan mara albarka da ba ta son kiran sallah wace al'umma ce wannan mara albarka da ba ta san alkur'ani yanzu lalacewar muhalli ya kai haka za mu iya buɗe baki mu ce wai mu bara a kira sallah ba saboda wasu ƙasashe marasa addini suna yi kuma sai ku ce za ku yi subhanallah to ai mu ma musulmi muna da hakkin a bamu dama mu bauta wa Allah duk wanda baya son kiran sallah ya tattara kayan sai ya koma ƙasar arna ba shikenan ba ka zo ƙasar musulmi ka ce wai bara a kira sallah ba shaidanu ne suke rayuwa a ƙasar da aka samari matasa ya kamata ku tashi da kishin addini da son Allah kada wani wai zamananci ya ɗauki wani ya fara irin wannan mummunan tunani yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci ya koyan uwana ba gina masallaci ba kula da shi Abu Darda ya ce na ruwaito manzo Allah in na ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa al masjidu baitu kulli taqi masallaci shine gidan dukkan wani mai tsoron Allah kuma Allah ya ɗauki nauyin duk wanda ya kula da masallaci duk wanda ya gina masallaci Allah ya alƙawarin sai ya yi masa rahama kuma Allah ya yi alkawarin sai ya tsallakar da shi siraɗi ranar tashi alkiyama hadisi ne wannan duk wanda ya kula da masallaci duk wanda ya gina masallaci duk wanda ya taimaki masallaci Allah ya yi alkawari sai ya masa rahama Allah ya yi alkawari sai ya tsallakar da shi siraɗi ba ka so ka sa hannun jarinka a kulawa da masallaci yanzu haka za ka bari ka mutu a banza ka tara kuɗi ka bar wa yara sun yi gado suna tsiya suna barna ko taro baka shuka ba na gina masallaci ba ka da aji ko ƙwaya ɗaya ba ka da islamiyya ko ƙwaya ɗaya ba ka da masallaci ko ɗan ƙarami ga kuɗi ka tara ka shahara kai mai kuɗi ne amma ba ka da masallaci wannan yana daga cikin ɗamsul basirarci shafewar basira da take shafar wasu daga cikin attajiranmu masu kuɗi su yi ta tara kuɗi amma ba sa gina wa kansu hanyar da za su samu zaman lafiya da Allah ranar kiyama la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha dan adam bai da wani gida da zai samu ya more ranar tashi alkiyama irin gidan da ya gina shi kafin ya mutu shine gidan lahira a nan duniya ake gina gidan lahira idan ka gina gidanka na lahira da alheri a wannan duniya ka more ka ji daɗi idan ka gina ta da sharri ka kashe kuɗi akan kina da waƙa ka kashe kuɗinka akan barna taimakon mabarnata taimakon yan ta'adda ba ka yi wa Allah aiki ba ka ba baniya ka gina ka taɓe akan irin wannan gini na banza da kai ka tara ka tara ka tara ka tara mutuwa tana bin ka da gudu miskini baka sani ba ka zo dare ɗaya ciwon kafa ya kashe ka dare ɗaya hawan jini ya hallaka ka dare ɗaya a ce shugansa ne ya yi hayi ya mutu dare ɗaya ya samu heart attack dare ɗaya ya samu heart failure what is heart attack what is heart failure da duk iyayenmu da kakanni wala duk ba san wannan ba wata mutuwa ce malam ba tsammani Allah yake mutane mutum ya kwanta lafiya kalau sai dai ka ji gawa ta tashi iyali suna kuka me ya same shi sai ka ji ana heart failure ne me ya same shi heart attack ne me ya same shi zuciya ce ta buga sahabar tunanin duniya da neman tara duniya ‘ya'yanka su zo suna rikici akan abin da ka tafi ka bari wallahi malam yanzu idan ka mutu wallahi ba ta kai ake ba ta abin da ka bari ake kaga motar nan taka kaga wannan gidan naka kaga wannan kamfanin naka kaga wannan arzikin naka daga tara ba ka taimakon Allah ba ka ba wa musulunci komo za ka tafi za ka bar shi ɗanka ya zo ya gaje da shi da wasu ya je ya auro yarinya budurwa gangariya ya masa buɗa ya manta da kai kana kabari duba uban zafin ranar da ake ciki kana waje ma yaya ballantana kana cikin wannan ranar ka ci uban duka saboda baka aikata aikin alheri ba ku yi wa Allah aiki ku haɗa kai ku taimaki musulunci da musulmai ya ku yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani cewa shi masallaci fa zaman sama ibada ne duk wanda ya zo masallaci ya ji annabi yana zaune ana ta rubuta mai ladan sallah yanzu ba mun zo sallar juma'a ba ai ba mu sallah ba to kawai Allah ya ce mala'iku ku ta rubuta musu ladan juma'a juma'a juma'a juma'a juma'a juma'a yace duk mutumin da yazo la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salatu tahbisuhu idan ka zo asubahi kafin asuba za a ta ninka maka ladan asubahi kafin a tada sallah idan ka zo azhar kafin a tada sallah za a ta maimaita maka ladan sallar azhar sallar la'asar kafin ta wanda ya zo magariba kafin magariba shi ma ana rubuta mai wai dan akwai ɗaita maka muhimmancin ka zo ka zauna a masallaci yanzu dubu masallacin ne yadda aka inganta shi malam gini na mutunci na kima malam ga shimfiɗa mai kyau ga wunduna ga fankoki ga kafet ga sauti wai dan me mutanen mai gatari hujja ta tsaya akan ku wallahi idan ba ku raya masallacin nan ba mutanen wannan unguwa Allah ya muku arziki ya gama kafa muku hujja matukar ba ku zo ka raya masallacin nan ba dan da yawa wannan masallacin ya fi ɗakin kwanan wani da yawa daga cikin mu amma wai me yasa aka yi ma wannan ka zo kai sallah cikin nutsuwa kai addu'a ka roki Allah ka karanta alqur'ani me ya saura ga fili ga mai doki a zo a raya masallaci a yi ta sallah a yi ta karatun alqur'ani a koya wa yara tarbiyya islamiyya a taimaki marayu a taimaki gajiyayyu a agaza wa mabukata a yi ta daura aure a sanya daurin aure a yi ta yi an raya masallaci da ibada duk abu na alheri a yi hujja ta tsaya a kanku ya ce wal mala'ika tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu mala'iku suna yin addu'a wa ɗaya daga cikin ku matukar yana zaune a inda zai sallah yanzu inda kake zaune mala'iku suna taimaka addu'a mala akwai wani wurin zama wani wurin taro wani wurin mitin da ya fi masallaci akwai inda mutum zai je ya zauna sama da ya zauna a masallaci mala'iku suna cewa Allahumma gfir lahu Allahumma arhamu ya Allah ka gafarta masa ya Allah kai masa rahama duk wanda ya zauna a masallaci yana jiran a tada sallah yanzu duk wanda yake zaune da na ciki da na waje mala'iku suna cewa Allah ka yafe masa Allah ka kai masa rahama ashe ba ka da asara dan ka zo masallaci da wuri ya ku yan uwana ku sani cewa Allah ya yi umarni da a inganta masallaci a daga masallaci shi sa aka yi masa hasumiya doguwa tun daga nesa idan ka taho zaka hango asumiyar masallacin nan alama ce na me gidan Allah ne dazu na gaya muku daga sama mala'iku suna hango masallatai sai su gansu suna kyalli suna haske alama dakunan Allah ne da ka shi yasa wanda zai zo masallaci shi ma ake so ya wanka ya saka turare shi ma ya kanshi ya shiga cikin kanshin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke zama a masallaci a masallatai mutane ne da suka bare lokaci ware lokacin su don yi wa Allah bauta da ibada kasuwanci baya hana su je masallaci ina dan kasuwan da baya iya rufe shagon sa ya zo juma'a kai asara kana neman kuɗi baka sallah baka damu da ibada ba asara ta same ka rufe masallacin ka ka zo la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار yan kasuwan kwarai su ne waɗanda da lokacin sallah za a rufe a tawon masallaci a yi ta zikiri a yi ta salatin annabi suna ba da zakka suna tsaye da sallah ba sa yin wasa da ibada abu huraira ya ruwaito hadisi daga manzon rahama cewa annabi yana cewa man gada ila almasjid aw raha wanda ya sammako ko ya je da yamma ya je masallaci Allah zai tanadar masa wani kabaki na gidan aljanna duk lokacin da ya tafi ko lokacin da ya sammako ko lokacin da ya yi yammaci hadisin bukhari da muslim wanda yake mai nesa wanda yake nesa yake daga masallaci yana da lada na daban banu salima wasu mutane ne suna suna nesa da masallacin annabi unguwarsu tana nesa da masallacin annabi suka ce ya rasulullah mun yanke shawara za mu sayar da gidajenmu a unguwanninmu za mu zo mu sayi gidaje kusa da masallacinka don mu rinka zuwa sallah malaka ji sahabbai za su sayar da gidansu da yake nesa su zo masallaci kusa da masallaci su sayi fili yanzu duk mutumin da ya zo ya sayi fili a nan unguwar ya gina gina a nan unguwar ai sai ya tafi duk inda za ka tafi ba ka dawo fi ƴaƴanka za su jam'i iyalinka za su ji kiran sallah kuma za a gina makaranta ka ta fariyar makaranta a wannan wuri insha Allah za mu gina makaranta nan da taimakon Allah kaga wuri ya zama full option kenan kaga ya samu alheri wanzu Allah ya ce makanakum tuktabu azarakum ku zauna inda kuke duk takun da kuka yi daga inda kuka taho za a rubuta muku lada ashe duk wanda yake zuwa daga nesa ya zo masallaci ladan sa na daban ne fa ab'aduhum ilaiha mamsha wanda yafi kowa nisa fa ab'aduhum yana da lada na daban Usman ibn Affan ya ce na ji manzan Allah yana cewa man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah albishirin ku masu gina masallaci wanda Allah ya bashi arziki ya gina masallaci manzan Allah yana cewa duk wanda ya gina masallaci yana yi ya gina dan Allah ya gina dan Allah to Allah sai ya gina masa gida a gidan aljanna in ga muku na ku kun ga wannan masallacin wallahi wanda ya gina shi da yawan ku sun fi shi wallahi ma'aikacin gwamnati ne dan albashi da kudin albashi ya gina masallacin duk watan duniya zai wara cikin albashinsa ya ce gashi a gina bulo duk da aka yi sai an tura mai hoto ya gani yau din nan ya kamata a ce mun yi sallah da shi amma saboda yanayi Allah bai sa ya samu zuwa ba dan albashi malam duba imani ina wanda ya mallaki kamfanoni ina wanda ya mallaki kadarori ina wanda yake siyasa yake samun kuɗi masallaci nawa ka gina ɗaki nawa ka gina wa Allah ashe abun zuciya ne ba tarin kuɗi ba ne ba to duk wanda ya yi wa Allah gida Allah ya yi alkawarin sai ya gina masa gida a gidan aljanna yanzu muna zaune a garinmu a ƙauyukanmu wasu za su zo su ɗebe ladan aljanna su tafi mu kuma muna nan muna tarawa muna sayan filaye muna sa biwaya of 419 is not for sale muna sayan gidaje muna rufewa wallahi malam wani attajiri ana ba da labari saboda tsabar yawan sayan gida har ya kai ga in ya saya ya saya sai dillale su kawo masa gidan da ya saye shi sai ya ƙara sayansa kaga masifa sai a je a yi takaddun ƙarya saboda baya iya ganewa malam akwai wanda ya tara gidaje bai san yawan gidaje ba wasu gidajen ya saye su ya manta ina yin almajirai allazi waidi iya yan alazi waidi yan cirani su suka zo suka kame gurin wani malami mai almajirai ya zauna shekara talatin arba'in sai can shekaru bayan alaji ya mutu aka zo ana dubawa aka ga takarda sai aka ce wannan gida alaji ya ce a haba ya ce wani zance ni da shekara ta arba'in a nan gurin wa zai tashe ni a gida na wani kuma wallahi ba gidan shi bane gida alaji ne malam saboda tsabar san duniyar mutum ya sayi gida a can ya sayi gida a can akwai wani attajiri da wata rana muna zantawa da shi ya ce malam ka gane nan din najeriya babu jihar da ba da gida ka tafarin gida shi kuma abin da allah ya jarabe shi wai birgewarsa kowane jiha sai ya yi gida akwai jihar da tun da ya sai gidan har ya mutu bai je ba yanzu haka yana kabari allah ji kansa malam a lokacin rikici ake ta yi da shi ya bada gudunmuwa bulo kaza ya gina wani masallaci ya gagara ginawa amma yana bayani shi fa mai kuɗi ne shi fa duk najeriya ba inda bai da gida ya ce kuma a garin nan duk motar da ka ganta wallahi malam sai dai in ban ga daman hawanta ba zan hauta amma wallahi mutumin nan haka ya mutu bai da masallacin kamsu salawat kwaya daya wannan gidajen wasu kuma an same su wasu kuma yan unguwa ko dillalai ko mai sun yi gub da ciki da su to ƴaƴansu ba san gidajen ba matansu ba sani ba a lokacin da zai mutu bai san zai mutu ba kuma bai yi shawara da mala'ikan mutuwa cewa zai daɗe ba zai mutu ba mantawa ka shirya ko baka shirya ba da haka ku gina wa Allah masallaci Allah gina muku gida na aljanna annabi ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah zai gina masa gida a gidan aljanna wannan kaɗai ya ishe ka malam dan me zan tara kuɗi ban gina masallaci ba gagara ba sa samun aljanna ai in na samu kuɗi sai na gina masallaci ka ta fare na zo a gani in danka makulli in ce ai ta sallah ai ta karatun qur'ani in rinka dawowa bayan shekara ɗaya shekara biyu in naga ya lalace in zuba kuɗi in yi renovating ɗinsa don in ci gaba da samun lada kai kuma mai tarawa je ka tara mijin matarka bayan ka mutu sai ya fi ka cin moriyar kuɗinka wallahi ba ku gane karatu na ba da yawa daga cikinsu mijin matarsu ya fi su more kuɗinsu ya tara ya tara ya tara ya tara ya tara ya faɗi ya mutu ba uwa ba uba ba wani sai matarsa guda ɗaya sai 'ya'yansa guda biyu wani kawai sai ya zo malam in matar ta tattare gadon da 'ya'yan sai wani ya zo ya aure ta ya rinka hawa motar da alaji yake hawa yake yawo ya rinka zama a ɗaki da tirakar alaji wallahi malam akwai mutumin da ya gina falo ya fi wannan masallacin falonsa kaɗai ya fi wannan masallacin yin waye wannan masallacin amma ya tafi ya bashi wani abokinsa ya aure matar kuma shi ya zauna a falon kuma dole matar ta zo ce sanda zuwa alaji yan ƙananan yaran suna cewa baba sanda zuwa shi yana kabari watakila yana cin doka haka duniya take kaga shi bai ci ba wani zai ci abokin shi zai hawo motarsa mai tsada ya laleta ya zo gaban gida ko fitowa ba zai ba ya danna wa direba tit ya danna wa mai gadi tit a buɗe mai gadi ya shiga kuma matar ta zo ta gaishe shi amma fa da shi da matar gaba ɗaya ba kuɗin su bane kuɗin wani ne yana kabari haka duniya take ko ka yi wa Allah aiki ko wani ya zo ya cinye kuɗin ya cin wariya ba ka da masallaci da ka gina ba islamiyya da ka gina marayun ungoku ba ka taimakon su da haka ku tsaya ku yi wa kanku tunani duk wanda Allah ya bashi arziki ya bashi wadata ku sani cewa daga masallaci ne ake tayar da sojojin musulunci daga masallaci ne ake tayar da malamai na musulunci su fita su je su ainihin wato isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala sun koyi Qur'ani a masallaci sun koyi hadisi a masallaci sun koyi tarbiyya a masallaci dan aikin masallaci karantar da waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ya amfanar da 'yan cikinsa ya amfanar da makota albarkacin masallaci kenan ko makocin da yake makotaka da masallaci baya zuwa masallaci wallahi an kore mai jahilci saboda tsabar wa'azin da za a yi ta yana ji a dole tsabar ayoyin da za a yi ta jina akwai matar da ta ce suratu tur gaba ɗaya na haddace ta ne tsabar bin annabi sallah da jiyota na haddace wa tur wa kitabin masdur da haka ashe masallaci makotaka da shi kadai ya ishi yayanka su koyi qur'ani ya ishi yayanka su koyi tarbiya kuma duk shedanin da zai zo ya ce kai ga masallaci ga masallaci ba zai iya zama ba ɗan giya ba zai zauna kusa da masallaci ba ɓarawo ba zai zauna kusa da masallaci ba dan fashi da makami ba zai zauna kusa masallaci ba malam da sun ga masallaci ba sa iya zama a wurin ashe samuwar masallaci alheri ne a cikin wannan al'umma din sahabbai sun koyi qur'ani a masallaci sun haddace alqur'ani a masallaci tarbiyyar da annabi ya musu in suka haddace aya goma sai ce a tsaya sai sun je sun yi aiki da waɗannan ayoyin guda goma sannan su zo ya daɗa ƙara musu wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku koyi alkur'ani a hannun waɗannan mutane guda hudu ibnu ummi abdullahi bin mas'ud mahaddacin qur'ani ne makarancin alkur'ani mu'az bin jabal masanin alkur'ani ne a koya daga gare shi ubay bin ka'ab masanin alkur'ani ne a koya daga gare shi salim maula abi hudaifa masanin alkur'ani ne annabi yayi wasiya ya ce a koya daga gare shi duka waɗannan mutane guda hudu kun sa ina suka koyi qur'ani a masallaci ashe wannan yana nuna mana masallaci wata babbar makaranta ce ta Qur'ani duk wanda ya gina masallaci to lalle ya bude halkar alqur'ani a ciki a samu gogaggen malami mahaddacin Qur'ani ya zauna yana bayarwa bayan asuba dattawan unguwa suna koya bayan la'asar a ɗauko yara matasa suna hadda maza da mata a yi aji aji suna rayuwa a masallaci yaro ya saba da zuwa masallaci a haka ake raya masallaci yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi malam kamar jami'a ne guda a cikin ta qur'ani duk inda aka yi la'asar zaga a cike yake da halka ta alqur'ani mu me yasa masallatan mu sai dai mu sa kwado mu rufe ga yara anguwa sai bal suke ta yi da yamma ba za mu bude musu wajen karatun qur'ani ba wallahi wannan rauni ne ba karamin rauni ba da yawa daga cikin malamai sun amfana da karatu a cikin masallaci ibnu kasir ابن جرير الطبري امام القرطبي امام السيوطي ابن قتيبة امام الفراء امام الشاطبي da sauran manya-manyan malamai na qira'at nafi'ul madani ibn kasir al-makki hamza hamza ibn abi habib az-zayyad abi amr ibn al-ala asim ibn abi najud al-kufi ibn amir ad-dimashqi abu muhaisin al-kisai abu ja'far yazid bin al-qaqa waɗannan gabaki ɗayan su malam a masallaci suka koyi ilimi suka koyi karatu su ne manya-manyan malaman ƙur'ani na duniya gaba ɗaya ina ba da shawara ina yin wasiya ga ma'abuta wannan masallaci ku raya shi da ƙur'ani ku raya shi da sunna ku raya shi da karantar da 'ya'yanku da matanku da karantar da kanku sannan ina wasiya da abubuwa kamar haka don Allah a kula da tsaftar masallaci manzo Allah ya yi umarni an gina masallaci a tsaftace shi duk wurin da aka kula da shi aka kula da tsaftarsa mutane sun fi sha'awarsa sun fi son su zo su ibada a ciki ana fesa wa masallaci turare ana sanya masa na itace ko na hayaki sannan kuma ana tsaftace bandakansa kuma lalle a samu wanda za su zo ta ɗau'an lillahi suna share masallaci Allah ba su lada kun san ladan mai share masallaci gidan aljanna mu ne yau ba ma sharan masallaci sai an biya mu kuɗi amma sahabbai annabi umartan su yayi tsinke in mutum ya ga tsinke a masallaci wallahi sai ya dauke shi akwai wata baiwar Allah masallaci take sharewa wata rana ta mutu ana ganin ba ta da daraja ba wata mai matsayi bane ko ta so annabi ma ba a yi ba ma a ce ta rasu sai kwana ɗaya biyu annabi ya ga alamar ya dai ya ce ina matan nan mai kula da masallaci aka ce ai ta rasu ya rasulallah yau me yasa ba ku gaya mun ba yace ku kai ni kabarinta mata addu'a annabi ya je yayi mata addu'a ya roƙan mata Allah yanzu wanda annabi ya mai addu'a ba ya samu aljanna ba ka san me yasa saboda share masallaci amma yanzu ni da kai saboda rashin tarbiyya sai mutum zai zo da ɗan ruwansa na sha a masallaci fiye wata idan ya sha ya gama sai ya balle da fiye wata a masallacin mutum zai zo ya tauna gyada har gyada wannan al'umma akwai masu gowa masallaci da gyada mutum ya fasa gyada in ya gama sai ya tafi ya bar kwayan gyadan a wurin ko mutum ya yi atishawa kacau ya cire majina sai ya faki idan mutane sai ya danne haka ya goge majinar kenan a kafet din ko mutum ya cire tasono ana zaune ana nawa za ga mutum yana yana kwakwale kwakwale da ya kwakwale ya kwakwale haka sai faki da sai ya samu jikin kafin sai ya goga wani in yazo sallar azhar sai ya maka kansa akan wannan tasonon inji bahulatin ya ce coccole da tofar da yawo a jikin kangon masallaci mutum ya fito daga masallaci ya yi kaki kan sai ya samu jikin masallaci pam sai ya maka ba sai an biya kuɗin fenti ba kenan jama'a irin wannan ɗabi'a ya kamata mu gyara da wulakanta bandakunan masallatai mutum ya tafi da ledar fiwa wata masallaci an kashe kuɗi bandakin masallaci an kashe kuɗi an yi bandaki na zamani idan ya tsarki da shi sai ya jefa ledar cikin sok away din bayan sati biyu sati uku sai ya toshe ko mutum ya zo ya tsuguna a karmakumulla ya sauke wata sanda guda ya zubar da ita a gurin wallahi ba zai sa ruwa ba haka zai tafi sai ka zo kawai sai ka ga kaya a zube sai ka ce a'udhu billah sai kai kwana sai a ce bandaki ya lalace duka a masallatanmu na zamani ba za mu yadda da wannan ba da haka dan Allah mu daina kashe masallatanmu da kazanta mu daina kashe masallatanmu da yana kaga yana a masallaci dakunan ku a gyare amma dakin Allah wulakance haba jama'a haba jama'a ba daidai bane kuskure da kuma barayin masallaci wani shi kuma matsiyaci barawo ne tunda an yi sabon masallaci yana nan yana faka ya kwanci fanka ya kwanci makunni ya kwanci soket ba abin da mutanenmu ba sa sata ina da masallaci na san halin barayin masallaci nesa ba kusa ba wallahi famfo za ka saka na alwala a banɗaki ko na tsarki wallahi mala akwai matsiyacin da yake zuwa da sufanar kwance famfo yana tsugune ya gama kashinsa sai ya faffaf sai ya kwance shi yana da ledarsa sai ya cusa sai ya zuba aljihu sai ya tafi da yake talaka ne matsiyaci mara kirki malam hatta famfon banɗaki na masallaci wannan al'ummar ta sai ta sace famfon alwala a masallaci sai an sace don haka sai an sai kan famfo sai ga an yayyanke shi na ga wani masallaci sun ce kawo kan famfo da yawa duk an bude zarto an yanke bakin an bude haka ha ya yaye baki na ce ya haka yace ai maganin ƙwarayi kenan ko sayarwa ya zo zai a ce wannan famfon na masallaci ne ba za a sai shi zaga ba wannan wace irin al'umma ce dan Allah butar masallaci sai an sace buta ta naira talatin buta ta naira hamsin inda za ka sai buta guda talatin ka zuba a masallaci ka ba ta sati uku wallahi sai ka zo ka neme ta ka rasa wannan wace irin al'umma ce ya jama'a ƙur'anin masallaci dole sai an mai rubutu dole in ba haka ba wallahi wani zai zo fasayakikahumullah wa huwa as-sami'ul alim yana gamawa in ya duba ya gaba kuwa sai zuba shi aljihunsa sai ƙara gaba haba da haka za mu rayu da haka jama'a ku ji tsoron Allah kowanne da irin gudunmuwar da zai bayar da haka duk wanda yake zuwa sata a masallaci satar ƙur'ani masallaci satar takalmi a masallaci masallata su zo sallah wani ya zo yana ɗebe musu takalma masallata su zo sallah wani ya zo ya sace musu babur masallata su zo sallah wani ya sace musu keke masallata su zo sallah wani ya sace musu mota kai asara mutumin banza ba inda kake sata sai a masallaci barawon masallaci da haka ya koyan uwana waɗannan abubuwa ne waɗanda kurakurai ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata ya kamata mu gyara اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله